الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau laraba 20 ga watan takwas hijira tana da 1443 wanda ya dace da 23 ga watan uku miladiya tana da 2022 za mu shiga darasin fikin malikiya a littafin aksabul masar 102 a irin wannan ba babun sun nikahi wa zikirin muhimmanci masaili shine ba? babi zai karantar da mu hukuncin aure da kuma ambaton muhimman matsalolin aure. Farko dai nujiban nikahu an so yin aure, aure mustahabi ne, kaga a nan yana gaya mana hukuncin aure a shari'a. Amma idan muka lura da waye mai auren a nan ne za mu samu a hakamu shari'ar hams gaba ɗaya na gudana akan mai aure. wani zai zama mustahabin kamar yadda ya zo nan wani aure zai zama mar wajibi wani zai zama mar ja'izi wani zai zama mar makaruhi wani ma auren zai zama haramun gare shi kamar yadda muzakkiran nan a farko duk an yi dalla dalla da su to aure dai mustahabi ne in ba a lura da mai auren ba an lura da mai auren a nan ne kuma hakikalin hukuncin auren zai tabbata akan ainihin shi hali mai auren wa huwa shi menene aure yace shine aqdun wani kulli da ake kullawa wanda wannan kullin lihilli tamattu'in ana kullawa ne ana kulla kullin ne saboda saboda halaskin tamattu'in jin dadi bi unsa da mace kulli ne wanda wannan kullin zai ba mutum daman ya ji daɗi da mace kaga ai kowace mace haramun ne mutum ya ji daɗi da ita sai ta hanya biyu kawai wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum to azwajihim din ta wace hanya zai bi tunda asalin ce ita din ma ai ba halal bace to hanyar da zai bi jin daɗi da ita ya halalta wannan shi ne ainihin annika a shari'a. Akadun lihilli tamattu'in bi unsa kaga akad akada yana cewa akwai akadi na bai'i akwai akadi na salami akwai akadi na kaza kowane akad akwai abin da yake nufi yanzu kaga akadu akadu bai'in shi ba wahilu tamattu bane ya halatta ma mallakan abin ne gaba daya ka ko shi aure ba wai matar zaka mallaka ba jin daɗi da ita zaka mallaka bi unsa ghairi maharamin wanda kuma ba muharramarsa ba dan muharrama ko an daura aure ma ba zai halatta ga mutum ya ji daɗi da ita ba wa majusiyatin kuma ba ba majusiya ba ba majusiya bai halatta musulmi ko an daura aure ya ji daɗi da ita ba wa amatin kitabiyatin ba kuma baiwa ba kitabiya ba ya halatta mutum musulmi ya aure ba kitabiya amma baiwa kam ko ba kitabiya ce bai halatta musulmi ya aura ba baiwa sharaɗinta sai musulma bisigatin kuma ana kulla wannan auren ne da siga na cewa na aura maka kai mai karban ko mai karba masa kace na karba ko na karba mashi kuma wannan mustahabbancin yana tabbata ne da qadirin ga wanda zai iya yake da iko mutumin da ba shi da ikon yin aure aure ba mustahabi ba ne a kan shi sannan kuma bayan yana da iko ɗin muhutajin ya zamo mabukaci na auren yana da sha'awan yin auren ko yana da iko idan ba shi da sha'awa za ka ji ainihin kan hukuncin da za ka yi shi au rajin nasilan ko kuma yana da ikon yin auren amma shi baya bukatan auren sai dai kuma yana bukatan 'ya'ya ka ku ba ta hanyar da za a samu ƴaƴa sai ta hanyar aure kamar yadda da shi ko wani wani kace kai aure ya ce wallahi ni ƴaƴa nake bukata ba aure ba to ce ya zai samu ƴaƴa ba aure ko ya ce wallahi ni yanzu ba auren ne da ne kawai in ga ina da ƴaƴa sai ce ina ka gani saboda haka rajin nasilan wanda yake ainihin kaunan ƴaƴa ko da baya bukatan auren inda yana da ikon aure to mustahabi ne aure dan ba ta hanyar da zai samu ƴaƴan sai ta hanyar aure din fa rukunuhu to rukunin aure dai na farko waliyun a samu waliyi waliyi rukuni ne duk auren da aka yi babu waliyi sunan shi babu wa mahallun sannan a samu mahallin da auren zai fada mijin da matar ba a aure a ce za a jira miji ko a yi aure a jira mace ba zai yi ba kaman kun matsa kun matsa yake kai yanzu ga sadaki ga komai kawai ni yanzu ban zaɓi matar ba a ɗaura auren a ajiye duk lokacin da na zaɓa sai aure ya fada ba zai yi ba ko kuma a ce wai mace ce wai kawai bari a daura mata auren a jira duk wanda ya zo kawai sai a ci an yi auren ya tafi ba zai yi ba sai an samu mahajin mijin da matar wasigatun sannan kuma sai an samu siga lokacin daurin auren na cewa mun baka ko na baka ka ce ka karba wasihatuhu to kaga nan rukunin aure sai kawo abu uku bai kawo sadaki ba bai kawo shaidu ba saboda me saboda sadaki ko ba a ambace shi ba ai akwai ni kawo tafri wanda za a iya daura auren ba a ambaci sadaki ba amma sai dai auren ba zai inganta ba dole sai an sa sadaki a tsakani sannan shaidu shi ma ba shaidu shi ma ba rukuni bane saboda za a iya ɗaura auren babu shaidun sai dai tarewa ne ba za a yi ba dole sai an samu shaidu. Shi yasa nan sai kawo shaidu da ainihin sadaki a sharaɗin inganci. Ya ce wasu hato ingancin aure kuwa yana inganta ne bi sadakin da sadaki duk auren da aka yi babu sadaki wannan aure bai inganta ba ko da an samu arkan. wa shahadati adilaini da kuma shaidawan adilai guda biyu dole ne aure ba zai inganta ba sai an samu adilai guda biyu sun shaida kuma adilai nan gairil wali ban da wali ba ba zai yiwu a ce wai an samu adili ɗaya tare da waliyin sun shaida ba zai yiwu bayan waliyin a samu adilai guda biyu su shaida wa in ba da aqdi wa in ba da aqdi ba na qadi ba nan na qadi yasa mana ko to wa in ba da aqdi ko aqdi yasa ba to aqdi ne ba na qadi ba wa in ba da aqdi ma'ana shaidun koda bayan daurin auren suka shaida shi kenan yayi ba lalle ne a ce sun shaida kafin daurin auren ba koda bayan daurin auren suka shaida shi kenan ainihin wannan aure ya inganta amma fa fayyubsaku indaka la bilahu ana ɓata aure indaka la idan suka yi dukuni suka yi kwanan aure bilahu ba tare da shaidu ba tunda mun ce shaidu sharaɗi ne na inganci to sai ga wani an aura masa mace alwalin ya bashi ya karba ba kowa sai da ya ji an ce ai ba kowa ma za a iya ɗaurin aure shaidun kawai sharaɗi ne na inganci sai je sadu da ita ba tare da kowa ya sani ba to yanzu a nan wannan saduwan ya ɓata auren za a ɓata wannan auren kuma an zo ɓatawa za a ɓata da shika a tsakanin su ne tunda ɓatawa ne ba wai aini ɓataccen aure bane ai mun ce auren ingantacce ne sai dai sharaɗi inganci ne da shaidu ya ji ya dukuri ba shaidu to za a ɓata auren idan an ɓata kuma hudda za masa haji in waɗiya in har ya take ta takun nan ko da ikirarin su ko da shaidu adillai suka tabbatar da ya take ta to za a mar haji tun da ya take matar da an rasa sharaɗin ingancin auren ba shi ba ba shi ba a nan tun da ai daga shi to wannan me bambancin shi da zina in dai har za a yi aure babu shaidu babu kowa ba wanda ya sani kawai za mu je ya fito da shi da matar kawai ya ce ai auren ta ne ina shaidu waye shaida ya ce a nan gaba za a sa shaidun to ya za me bambanci da zina mazina cewa ba sai je ya ce kawai ya aure ta ba ta ta ce ya kware an daura mana aure shi kenan saboda haka indiyar babu shaidu ka gani indiyar babu shaidu kwata kwata ba wani alama na shaida to hudda za a masa haddi in wadiya in ya take ta hudda ya fi kyau ai da shi da itan gaba ɗaya da suke hujja in zawarawa ne ba in zo kamar ya an zawarawa dama shi ma ta kawai dama ita ma ta ta kawai eh to me kake tambaya shi to dan har eh mana ai hujja din kawai an kawo mutum da gani yayi hashim ai ba a ce juri da ba eh shi ma kamar matsayin su da a'a ba ni kawo sirri bane ni kawo sirri ai ba haddi ai ni kawo sirri din shine auren da aka yi wasiyan a boyewa ne da wani ai shi ni kawo sirri akwai shaidu sai dai kawai ba a so abin ya bayyana kowa ya ji shi kuma wannan babu shaidun kwata kwata shine ainihin wannan baka ji yace ba illa in fasha sai dai idan abin ya bayyana Bika dufin da kaman dunduba an taru an yi ganga an ce me ya faru ne wani ne yake auren wance amma ba kira shaidu sun shaida ba amma gari duk an ji cewa yayi aure ya auri wance to kaga yanzu anan an samu shuba yawa duk da ba kira shaidu sun shaida ba amma an samu shuba tunda an yi wani abin da duniya ta san yayi aure eh yace walau alima ba ilman bane kuma ya samu ku yawwa walau alima shine nan yace walau ilman ba walau alima ko da a ce da shi din da ita din duk sun san shaidu sharaɗi ne na inganci suka je suka yi dukuli ba tare da shaidu ba in dai an samu infisha'in nan shikenan wannan yaduwan abin da ainihin bayyana abin ya tunkuɗe haddi a kansu wannan walau alima din wajen tunkuɗe haddi ne ko da suna sane da cewa in an yi aure ba shaida ba zai yiwu a yi kwanan aure ba sai an sa shaida sun san da haka suka je suka yi kwanan aure amma dai an samu wannan ainihin ah, yaduwa ko kuma bayyanan abin a gari shi kenan wannan ya tunkuɗe yaji ba za mu su yaji ba saboda ijirahu hududa bi shubuhat ko wani jibo kuɗubatin bi kiɗibatin kuma an so yin kuɗuba bi kiɗibatin a yayin neman aure lokacin da ka je neman aure ko ka tura neman aure wanda ya je zai nemi auren ana so kafin ya shigar da neman auren ya yi kudu ba yawwa in ka zo ka yi hudu ba in alhamdulillah na madu kaza kaza wa salatu wa salamu ala rasulillah kaza kaza sannan ka je mun zo neman izini ko mun zo neman a mana izinin a wani yana bukatar yar kuwance a masa izinin nema to a wannan lokacin ana so wanda ainihin ya zo neman ya yi kudu ba kafin ya shigar da abin da yake nema sannan kuma wanda zai bar izinin shi ma ana so ya yi kudu ba sannan wa aqdin lokacin daurin auren ma in an zo ana so kafin a yi siga din ana so a yi kudu ba yawwa sai dai kuduban nema mai neman shi zai fara kuduban sannan mai amsawan shi ma ya ɗanyi kuduba haka nan kuduban bayarwa kuma an zo mai bayarwan shi zai fara kuduban sannan mai karban shi ma ya gabatar da ɗan kudubar sa sannan ya karba amma wannan kuduban guda hudu gaba ɗaya mustahabi ne sannan wata kaliluwa ana son karanta kuduban ba wai kaman kamin bari wai innal hamdalillah wa- wa- wa- wa- wa- kai ce har jama'a su gaji a'a ka dan yi huduba dai ka dan yi hamdala ka dan yi salatin annabi ka dan jawo wasu ɗan ayoyi kawai sai ka shigar da ainihin nema Na.
shi ma ya dan yi kaɗan sai ya bayar Na.
haka ranar ɗaurin auren ma kar a ɓata wa jama'a lokaci na
wa ilanuhu kuma ana son a yi ilan na aure a sanar shi aure ba wai ma shaidun da zaka kira ana so duk duniya ka sanar da cewa wane yana auren wance duk gari a ji da wanda aka kira da wanda ba a kira ba gaba ɗaya ana so a sanar duk gari a ji cewa wane yana auren wance saboda fita a zargi na saboda musulunci a kullum baya san abin da za a zargi mutum yanzu misali ba a san ka aure ta ba kawai sai aka kana ɗaukar ta a mota kuna shiga GRA kuna zuwa shopping kuna waye waye me kaga zargi sai ya shiga wallahi muna ganin shi fa da wata yarinya anya waye waye to amma duk duniya an san matar kace ba shikenan ba na yawwa wata buwidul waliyi al'aqda kuma kaga shar- shari'i ne adillai guda biyu in an rasa adillai guda biyu to a tara jama'a kaga kenan yanzu da muke yi na tara jama'a din an fita a kilafa tunda dama duk inda aka samu jama'a da yawa babu sharaɗin adalci a tattare da su amma ba in ba jama'a da yawa mutum biyu ne dole sai sun zama adilai in fasikai ne wannan mutane biyu har yanzu ba a samu sharaɗi na ainihin shaidu ba Na'am.
وتفويض الولي العقد لفاضل hakanan ana son miƙa lamarin ainihin ƙulli aure ga wali lifabilin ga wani mai daraja misali irka ce ko kai ne waliyinta aka zo ɗaurin aurenta sai ya zama ga wani mutum mai daraja wani ko babban malami ko wani sarki ko wani dai mai daraja ya zo gurin to ana so ka miƙa mara ɗaurin auren yauwa kamar yadda yanzu ake yi za ga sai an zo daurin aure in wani babban mutum ya zo sai ya ce ya wuce ya ba da ita to ana son haka saboda auren yayi albarka na ka san irin wannan din har yana tasiri a ƴaƴan za ga ƴaƴa sun tazo tsari yayi sai a ce ashe wani ne fa ya daura auren uwarsu in ko suka tazo suna garma garma dama wani dan iska ya ce ya dama auren ma ba wani ne ya daura ba ka gani saboda haka ana so ko da a ce kai ma ka kai in ka ga wanda ya fika to wakilta shi ya daura dan abin ya albarka na wata ni'atan ana son faranta ciki ka je ka tiya ainihin mai aure farin ciki wadu'a'un ana son yin addu'a lahuma ga mijin da matar gaba ɗaya bayan an ɗaura auren ka zo ka tiya su farin ciki kuma ka musu addu'a Allah ya sanya alheri Allah ya ba da ainihin zuri'a ɗaya ba Allah ya kaza da sauransu wal ishahadu inda al'aqdi kuma ana son shaidu din yayin kullin aure duk da mun ce in kun kulla aure ba shaidu auren yayi to an fi so ya zamo ranar da za a daura auren an kira jama'a su zo su shaida na sannan wa zikirus sadaki ana son ambatan sadakin a wurin daurin auren in an zo a ce jama'a ku shaida Allah ya auren wani da wance a bisa sadaki kudin shi kaza sannan wa hululuhu ana son saukan ajalin sadaki ya zamo an biya sadakin lakadan ko ranar ɗaurin auren a zo da shi ko kan ɗaurin auren a zo a biya ku tabbatar wa jama'a cewa ba ba shi saboda kar wani rikici ya biyo baya ka san hausawa ma suna cewa wai me fallasa a auren bashi to ka gani to ba a san auren bashi in ba ta kure ba wa nazara waje ha wa kafai ha qablahu bi ilmi haka nan ana san mutum ya kalli fuskan wacce zai aura da tafin hannunta kabla hutun kafin a yi auren bi ilmin amma fa da sanin ta ko da sanin waliyanta in yarinya karama ce idan mutum ya zo zai aure kan ya auren ba a so ya aure ta kwata-kwata bai ganta ba an fi so ya zama ya ga fuskanta ya ga tafin hannunta fuska ya nuna irin kyanta tafin hannunta kuma ya nuna irin imanta wani kawo bikirin kuma an so mutum ya auri budurwa in zai yiwu in ba ka da kuɗi auren budurwa kar ka zauna ko ba zauren ka aura amma in dai da hali an fi so mutum ya auri budurwa To amma yanzu a nan ko da yake mustahabi ya ce da sai mu ce za mu yi da sauran gaurawa in aka ce za a yi ta bin mustahabancin nan ka gani malam ko wanda bai taɓa yin auren ba ka gani saboda haka zo rawan ma dai aure su amma dai a nan hadisi ma ya tabbatar da cewa mutum ya auri budurwa saboda wasu ainihin dalilai da hadisi ya bayar saboda haka mustahabi ne mutum ya auri budurwa wa halala ma hatta nazrul farji ya halatta ga miji da mata da zaran an ɗaura musu aure har kowanne ya kalli farjin dan uwan shi kalminki kamar mallaka an mutum ya siyo baiwa ya halatta su ji daɗi da juna hatta nazrul farji wata matu'un bi gairi duburin haka nan ya halatta mutum ya ji daɗi da matarsa da duk nau'in jin daɗi banda ya sadu da ita ta dubura wa haruma khidbatun rakinati li gairi fasikin ya ya haramun ne neman auren wacce ta karkata ga wanda ba fasiki ba misali wani mutumin kirki ko majhulul hal amma dai ba ba fasiki bane ya zo ya nemi aurenta har an tattauna an yadda neme ta har an zo ana batun sadaki misali a wani kaunin kuma har an yanke sadaki sai mutum ya zo ya nemi auren ta to wannan neman da ya din haramun ne ba wai ba bashin ba tun farko ya je nema din ma haramun ne saboda haka inda wani a ciki har an kai nisan da an karkata gare shi to dole sai dai kai hakuri sai in Allah ya sa ya bari sannan ka nema ka saumi kaman tayi kai kaya bayan an karkata ga wani haramun ne ba da hu bayan an karkata ga ainihin wani wa faskun ko wa fusika ya fi kyau munan wa faskun ya sa mana ko me ya sa maka yawwa ya fi kyau wa fusika ana ɓata irin auren da wani ya zo ya nema bayan an karkata ga wani kamlar dukuni kafin a yi kwanan aure amma a nan in an yi ƙara ne ka je ka nemi aure an yanke ma sadaki an yi komai an tattauna an sa ma rana kawai sai wani ya zo ya nuna matsayi kawai aka aka kore ka lokaci daya aka ɗaura aure da shi maza sai ka je ka shigar da ƙara to alƙali yana ji zai kiya wannan auren ya bata ko fusika ana ɓata wannan auren amma fa kabla dukuli idan kafin a yi dukuli ne dama kai da jin an ɗaura sai maza kai ƙara maza maza a je a yi a tare abin kafin a yi dukuli in ko ta tare gidan shi kenan an gama da kai sai dai a nan wajen batawan ma wasu malamai sun ce batawan mustahabi ne ga shi kanshi alƙalin wasu suka ce wajibi ne idan an shigar da ƙara alƙali ya bata wannan auren sai dai ala'ayya ne in an yi dukuli auren ya inganta eh ta yi fauti yawa sai dai kuma za ka je ka nemi yafi ma dan kamar laifi ai mutumin da an gama komai sannan ka zo ka nuna matsayi ka nemi ya yafe ma in ya yafe ma shi kenan bai yafe ma kuma sai ka je ka yi istighfari kamar yanzu ya zo a sauran littattafan fiƙi dan da cire ya fi ɗinka ƙwarai kuwa irin wannan ya fi na ya ce ita kuwa da wata farji to kaji ba to kaji ya je ya nema ya je nema ne amma kawai zai nema a kan shi yawa akwai irin wannan sosai ya ba zai dawo na irin wannan da yawa mutum ya je nema din kuma ai ba zai ce ma kan shi yake nema ba zai zai kan ya kai nuna ma abin da zai yi kai hakuri ne ana nan ana ne ka ji kawai abin a shi ya juya kan shi kwarai din ana yin wannan waye da girman shi wannan kai in na biya ma wani wanda ya kai za ka yi mamaki da abokin ku Sanan kai dai kai dai aka ce harka amana kawai Allah ya kiyaye ma amanar ka amma ko kai in Allah ya laura ma hawa ya kaje kai ba wasari aha yace me wasari wa khidbati mu'taddatin kuma haramun ne bayyana neman auren mai idda ta fito a gidan mijinta tana idda ko mijinta ya mutu tana idda kan ta gama idda ka je ka nemi auren ta haramun ne saboda Allah ya ce wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yabluga alkitabu ajalahu sannan wa muwa'adatuha da yin alkawari da ita ku yi muwa'ada kaga ya kawo shi da mufa'ala kai mata alkawari ta ma alkawarin cewa kawai in ta gama idda kar ta saurari kowa zaka zo ka aure ta ita ma ta ma alkawarin za ta jira ka to wannan alkawarin shi ma haramun kawaliha kamar yin alkawari da waliyinta ma haramun ne idan ita ainihin mujbira ce ko kuma tana da waliyin da yake da daman tilasci a kanta ka samu waliyin ku yi alkawari a kan cewa kar a saurari ko kar a saurari kowa kai za ka aure ta in ta gama idda shi ma haramun ne wannan ka mustabra'atin kamar mai istibra'i wanda mai gidanta ya siyar da ita tana istibra'i ka je ka nemi aurenta ko kuma ainihin an yi mata takun shubuwa tana istibra'i mutum ya je ya nemi aurenta kai wa in min zinan ko da istibra'i na zina ne misali mazinaciya ce za ta yi istibra'i ta yi aure tana cikin istibra'in mutum ya je ya nemi aurenta haramun ne kaga kenan yanzu wai mutum yana fasari da mace sai ta tuba sai ya ce wai bari ya je ajiye ta in ta gama jini sai ya aure ta to wannan sai ya aure ta din haramun ne ba hana ka ajiye ta ta gama jini don ka taimaka mata ba za ka rika dan bata abinci ma ta gama jini amma ba alkawarin aure in ta gama kuma sai wanda Allah ya ba wasa in kai din ne ma wane ne ta je ta aura amma alkawarin aure din haramun ne aha wata abbada tarimuha haramcin ta yana zama har abada fa bi wadi nikahin idan mutum ya take ta takun aure misali tana istibra'i ko tana idda iddan nan ko na shika ko na mutuwa mutum ya je ya aure ta sannan kuma ya take ta sai an samu biyun nan da waɗi nikahi ya aure ta ya take ta sai mu ce to daga yanzu har abada ba aure a tsakanin su amma idan ɗayan aka yi ba a ɗayan ba an yi aure amma bai take ta ba aka yi ɓataccen aure ne aka ɓata wannan daga baya zai yi aurenta ko kuma a takanta yayi zina yayi da ita tana ainihin idda ko tana istibra'i to wannan bai hana aure a tsakanin su ba amma an samu biyu nan biyu waɗin nikahi taku na aure ya haramta tsakanin su kuma wannan takun fa walau ba a dahuma ko bayan idda ne ko bayan istibra'in ne in je an yi auren a cikin idda sannan bai take ta ba sai da aka gama idda sai mu ce wannan takun ya haramta tsakanin su dama masu hikiman in suna so su yi saban yadda suke yi wai idan tana idda kai ka san dama kun yi takara da jama'a da yawa wane da wane in sun san ta fito fa abun ba kyau sai ka je kai kokari a daura auren a gidan an daura auren a ita kai hauji an daura sai ka rabu da ita ana nan ana nan sai ta gama iddan sai ka zo ka tsaye sai ka samu waliyan sai ku zauna ku ce kun ga mu musulmi ne kuma da ce wannan abun mun yi bisa jahilci ma Allah bai yadda a daura aure a idda ba kun ga auren da muka yi ba cacce ne ba an bata ba to yanzu a daura sabon aure ba shi kenan ba kai kai hauji wancan ka cange tunda ka ga baka sadu da ita a cikin idda ba to amma hakan ma fa haramun ne na To ai auren kwata-kwata kan adami ne, auren babu. Duk bataccen auren da aka bata shi kan ai dukuni ba shi ko kuma ba. Ai kawai hikima ne shi ma din ba wai halarci ba ne. Kawai dai yawwa hikima ne wanda bai halarta ba, amma da mutum zai haka din shi kenan auren sa yayi na bayan idda din da aka daura. Shi yasa yake biwaɗi ni kani. Walau ba da ma ko da bayan iddan ne take ta. Au muqaddimatihi ko kuma yi magabatan jima'in mun gani magabatan jima'in amma fa zai ce ma fiha can gaba muqaddimati yayi magabatan jima'in amma fiha a cikin idda amma ya aure ta tana idda bai ji daɗi da ita ba sai da ta gama idda kuma da ta gama idda ma ba takante bai jin daɗi yayi da ita sannan aka je aka raba auren to wannan jin daɗin bai zama tabiru tare ba au waɗi'in bi shubuhatin fihima kaji ba an waɗi'in bi shubuhatin ko kuma ya take ta shakun shubaha takun shubaha fihima a cikin idda ko a cikin istibra'i wato wannan fihima din yana komawa muqaddimatihi da waɗi'in bi shubuhatin ne idan taku ne walau ba a dahuma ko da bayan idda ko da bayan istibra'i amma idan muqaddimatul jima'i ne shi sai idan fihima yawa a cikin iddan ya ji daɗi da ita ko ya take ta takun shigowa a cikin iddan to shine za mu ce tabiru tare amma idan ya zamo me idda ce ya aure ta a cikin idda ya ji daɗi da ita bayan ta gama idda amma bai sadu da ita ba aka ji aka bata to yanzu zai iya ainihin auren ta ko kuma ya ta kunshi buwa bayan ta gama idda ko ta gama istibra'i to nan ta kunshi buwa bai zama ta bidu tarin ba amma ko da shi buwa tana idda ta zo gidan shi ba wuta shi ya ɗauka matarsa ce ita ma dama ta ɗauka mijin nata ne ma ya zo mai da auren ko kuma dai kawai ba munafuka ce ta san mai gidan ne kawai ta yadda shi amma ya ɗauka matarsa ce sadu da ita to yanzu yana wannan saduwan kaga ya ta kunshi buwa ga mai idda to ya zama ta bidu tare ne tsakanin su ba zai yi aure ta ba an gane shine awwadi bishwatin fihi ma a cikin istibra'i ko a cikin idda aw biwadi milkin ko kuma da taku na mallaka ya siye ta ne tana cikin idda ya siye ta dama bai wace ta wani auren da ita mijinta ya sake ta tana idda sai ya siyar da ita ga wannan mutumin shi kuma wannan mutumin tana cikin idda ya kasa hakuri ya take ta shi ma ta biyu tare aw shubuhatihi ko kuma ya yi shubuhan mallaka ya ɗauka baiwarsa ce, ashe ba baiwarsa ba ce wata baiwa ce wanda mijinta ya sake ta sai ya take ta to amma shi wannan guda biyu kuma yake fiha ba fi ma ba fiha a cikin idda banda cikin istibra'i mu fahimci zancen ka gani baiwa ce an siyar da ita bayan mijinta ya sake ta wanda ya siye ta dole ya jira ta gama idda sai ya take ta a cikin idda yanzu wannan baiwar ta biyu tarimi jin daɗi da ita ko ya sai da ita ko ma yaje ba zai sake jin daɗi da ita ba amma idan a ce istibra'i ne ana istibra'in ta ne aka siyar markanta gama istibra'i sai ya take ta to wannan ba ta biyu tarimi ba shi yasa ya ce fiha wajen mallaka wajen mallaka ko shubwa mallaka sai in a idda ne ya sar da ita to wannan din duka muna maganin in kanatil iddatu aw istibra'u min gairihi idan ba amma iddan ko istibra'in na wani shi ne kaga wa illa in ko istibra'in ko iddan nashi ne fala babu tabiru tarihi yanzu misali shine ya sake ta ko da shika uku ne da ya sake ta tana cikin idda sai aka zo aka miyar da wannan auren da aka miyar da wannan auren ya sadu da ita bayan ya sadu da ita sai aka yi cewa ai shika uku ne wannan auren babu shi aka warware to ba tabiru tarihi bane saboda me saboda dama iddan ai nashi yawwa haka nan istibra'in da muke magana din idan dama istibra'in nashi ne shi ainihin mai gida ne istibra'in nashi ne sannan ainihin ya sadu da ita to wannan duka ba tabiru tarimi bane kal agadi kaman kullin auren kawai ba tare da saduwa ba shi ma baya nuna tabiru tarimi awi zina ko kuma yayi zina da ainihin mai idda duk wannan baya nuna ta bidu tarimi aw wadi milkin ko kuma ya take da taku na mallaka aw shubuhati ko shubuhan mallaka fil istibra'i kaji ba a can ba ya ce fiha a cikin idda ba to amma in istibra'i take yayi take da taku mallaka dama tashi ce ko shubuhan mallaka ya dauka bai wasa ce to wannan duka bai zamo ta bidu tarimi ba wajaza tarihi nan zamu to shi kenan aha ka san harkar jami'in jami'in nan